الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح, إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا مجلسينا فسر القرآن من جرمه a wannan masallaci mai albarka masallacin indini islamic cross a nan garin maiduguri jihar borno muna yau muna yau litinin yammacin wato yammacin litinin sha hudu ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga wanka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da shida ga watan hudu shekara 2021 Allah muke roko ya mana taufiki idatar da mu jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 24 a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal yau za mu ci gaba daga aya ta 25 kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan yana tambaya kamar ya nuna kamar ya samu sabani da limamin unguwarsu a sallar tarawihi a wajen shafi'i da wuturi cewa ya cewa malaman addu'a alkuruta cikin wuturi za a yi kafin kafin ruku'u shi kuma ya ce sai an dago daga ruku'u za a yi suka samu sabani wanne mafi inganci a cikin sunna wato matsalolin addini ya kamata a doke su gwargwadon yadda suka zo akwai abin da za a tsananta akwai abin da ba za a tsananta ba dangane da yin addu'a a cikin witiri galibi idan ramadan ya shigo aka sallan tarawihi limamai suna addu'a a bayan witiri babu shakka wannan ya tabbata a sunna manzo ya karantar da wato jikansa hasan addu'ar da zai yi a cikin wuturi wana wannan za a yi alkurutu gina a wuturi ta kafin ruku'i za a yi ko ko bayan an dago daga ruku'i ya tabbata hadisin ubai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kunutu kafin ya ruku kuma ya tabbata daga cikin ayyukan sahabban manzan Allah da yawa sun yi alkunutu bayan sun dago daga rukuri to shine malamai suka ce kowanne ya halatta kowanne idan mutum ya yi babu damuwa babu abin da za a tsaya a ce za a yi jayayya a kai asali abin ban mustahabbi ne asalin abin ban mustahabbi ne saboda aka babu abin jayayya a ciki ba wai ba an bar farari ba ne ita kanta addu'a ma idan ba a yi ta ba babu komai ba a yi laifi ba saboda haka duka yanzu saboda haka ba irin ba abu ne da za a tsaya ana jayayya a kai ba akwai abubuwan da yake wato matsaloli ne wannan ma ya zo wannan ma ya zo kowa yana ya rike da dalilin da zai gamsuwa da shi to babu inkari a yi wannan abu magabata suna da wannan wato kamar alkurutu a sallar asubahi ra'ayin na wasu malamai kullum ana yi a wasu malamai ba sa ganin wannan wazan ce mafi rinjaye wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai mu dawa ma akan alqunutu a sallar subahi ba sai dai idan akwai annawazi wani abu ya taso amma duk daga daga cikin magabata wanda shi yana ganin kullum za a yi ba zai yi wa wanda yana ganin sai annawazi za a yi ba baya masa inkari shi wanda kuma yana ganin sai idan akwai wani abu sai idan akwai nazila za a yi wanda kullum yana baya masa inkari to akwai masail ki ba'a wa juna inkari saboda haka wannan yana daga ciki liman shi ne limami kai ma mauni yanzu kai shi a fahimtarsa idan an dago daga ruku'i za a yi sai ka bi shi ba matsala baka da haƙƙi za ka tilasta shi kai jayayya da shi dole sai kafin ruku'i zai yi an fahimta yawwa babu abun ya kamata kowace matsala a fahimce ta a yadda ta zo idan aka yi wannan aka yi wannan babu damuwa wasu malamai suna ganin cewa tunda wannan ma ya zo wannan ma ya zo wata ran ka yi kafin ruku'i wata ran ka yi idan ka dogara ga ruku'i domin ka dace da kowanne to Allah samu dace wannan yana tambayar shin ya halitta karanta alkur'ani da qira'at shazza غير متواترة قرآني بقى تبتا سيدة تحي سيدة حين التواتر نعم قرآني بقى تبتا سيدة حين التواتر جماعة ديوة سكر وجود جماعة ديوة تاين تبزي كربيك وكنت وباك وشكا با أما كراءة شاذة حين تتبع تبتا أكو شكا ظنيا سورة بقى تبتا دا آية القرآن توانا بهالتك كرمت القرآن بكراءة شاذة بقى malamai suka tabbatar wannan kira shazza zai shazza ce ba za ka karanta a matsayin qur'ani ba sai dai kawai malamai suna a matsayin za su kafa hujja za su ɗauki ta a matsayin habar ahad ko kuma su ɗauki ta a matsayin kira a tafsiriya wajen fassara ayoyin alkur'ani amma aka karanta a cikin sallah ko wajen sallah a matsayin ka karanta alkur'ani to ba a yin haka kira mutawatir su ne guda bakwai da aka sani da kuma guda uku guda goma nan su ake karanta alkur'ani da su wannan yana tambaya da larabci ya rubuta tambaya guda biyu ya halatta da likita musulmi wanda yana azumi a idan mace tana haihuwa ya jibinci al'amarin karban haihuwa idan babu mata musulmi mata a asibitin ya kuma hukuncin azuminsa asali idan mace ba ta da lafiya tana bukatar jinya magani mace yar uwarta za ta yi mata magani haka namiji namiji don uwansa shi zai masa magani to idan mace ta rashin lafiya babu mace da za ta yi mata magani bisa ga larura bisa ga hajiya halatta namiji ya mata magani wanda shi abin da malamai suka karara haka nan idan namiji in rashin lafiya asalin namiji ɗan uwansa ya masa magani idan aka rasa namijin da zai masa magani ya halatta mace ta yi masa magani to saboda haka kamar da tambayar ta nuna idan babu mata idan babu mata ko akwai mata amma abin ya fi ƙarfinsu ilminsu bai kai ga su yi tawallin su jibinci wannan al'amarin ba saboda larura ya halatta namiji ya shigo kuma wannan kadai ba zai ba ta masa azuminsa ba sai idan wani abu wanda zai ba ta azumi ya same shi wannan kadai ya zo ya kama jinjirin ya ja ya fitar ko ya operation ko ya wani abu wannan kadai ba zai ba ta masa azumi ba sai idan wani abin da yake yana ba ta azumi ya same shi wallahu a'lam me hukuncin wanda ya yi istimnai ya wasa da gabansa har mani ya fito masa a watan ramadan na farko dai a listin na ko a cikin watan ramadan ko wajen ramadan bisa ga zance mafi rinjaye haramun ne kuma ni da gawara a zalika wa ulai ta humul adu da wanda yake ba ta hanyar matarsa ba ba ta hanyar kuyanga ba ya biya bukatarsa ya wuce iyakan da Allah ya sanya saboda haka laifi ne ko cikin ramadan ko a wajen ramadan abu na farko ya yi laifi saboda haka ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu in ji har yayi mani mani ya fito masa azuminsa ya kare dole zai rama abu na uku da wasu malamai suka tsara suka ce zai kafara ya shi da miskini ya yi azumin kwana wata biyu ko ya ci da miskini sittin bisa ga ra'ayin wasu malamai wasu malamai suka ce a tunda ba jima'i ba ne babu kafara jima'i kafara ta zo ne akan jima'i kawai ala'i hal wannan al'amarin yau da ke ba shi da ke musulmi ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma da yawa daga cikin matasa sun jarrabu da wannan ana tambayoyi da yawa idan watan azumi shigo irin irin wannan galibi mu aje sun ta ma ma amsawa da yawa malam mutum ya wasa da gabansa mani ya fito masa ya magana azumin sa ana samun wannan da yawa mutum yi tsoron Allah subhanahu wataala sannan kuma mutum ya kiyaye a dokokin dokoki da shawarar da shari'a ta bayar wani sai a dai abin da hasa ya sa hakan ke faruwa sai mutum ya shiga ɗaki ya zauna ya ɗauki wayarsa ya shiga social media ko ya shiga youtube ya ta kallon abubuwa na tada sha'awa galibi haka ake yi ko wajen azumi ko cikin azumi mutum ya shiga ya ɗauki wayarsa ya shiga youtube ya shiga ya ga fina-finai da abubuwan da suke tada hankali suna motsa sha'awa sai ya kasa haƙuri je ya fada cikin abin da Allah ta'ala ya haramta shi wato kallon fina-finan ne na batsa ko a social media ko a waya haramun tsirecin mace mace ko a waya ko a social media tsirecin ne haramun ne wasu suna ganin cewa in ka kalli tsirecin mace a hoto ko a social media ko suna ganin wani babu komai ba haka bane haramun ne haramun ne saboda haka mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala su kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala daga cikin malam hujjan da malamai suka kawo cewa azumin sa ya karye a hadisul qudusi Allah ta'ala yake cewa wa yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mutum zai bar ci da sha da sha'awa saboda ni wannan shine azumi ka bar ci ka bar sha ka bar me sha'awa wanda ya yi istimna'i ya ba sha'awa bai ba sha'awa saboda ka azumin sai ya kare saboda aka wata sa su mai da hankali in azumin ya shigo wato su social media da abubuwan da mutum ya hattara ya karanta mu'amalar su in ba ka ba ya zama ba bambanci tsakanin rayuwarka cikin azumi da wajen azumi to me ribar azumin me ribar azumin Allah shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan azumi amma kai azumi ya shigo babu bambanci tsakanin rayuwarka kafin azumi da kuma rayuwar da kake a cikin azumi baka ci ribar azumi ba to Allah ya samu dace واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
نعم الله تعالى يكتب واتقوا كيائكم جسورا فتنة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة با ذات شافي ولن دا با ولن دا سكي ظالمتي نكوي دا ذات شافا با واعلموا كسني أن الله لا لألا شديد العقاب ميتنن عقوبة وإنما وتكائدة في مهمية وجدنا دا مهمة على المسلمين Allah madaukakin sarki ke karantar da mu a cikin wannan aya wadda ku ku kiyayi ku ji tsoron ku nisanci fitnatan fitina malamai suka ce ma'ana zunubi kamar a mutum yana sabon Allah a kyale shi yana ta yi ba za a yi masa wa'azi ba ba za a hana shi ba kawai na sabo ne mutum yana ƙarya ko yana shan giya ko ana zina ko ana cuta kai da ka san wani abun cuta ne ƙarya ce ba daidai ba ne kana ji kana kallo ba za ka yi musu wa'azi ba ta wannan zunubi fitina ce da sauran zunubai ko kuma fitna a nan ma'ana azaba Allah ta'ala idan ya saukar da azaba ba wai za ta tsaya ne akan waɗanda saboda waɗanda suka yi zaluncin kawai ba hatta ku da kuka yi ba ku yi zaluncin ba azabar za ta shafe ku ko kuma ku ji tsoron wato zunubi kuma galibin aka yi zunubi akwai abin da zai biyo baya ku ji tsoron zunubin da zai iya jawo muku wani abu idan zunubin ya jawo wani abu ba wai zai tsaya ne akan waɗanda suka yi wannan zunubin ba hatta ku da ba ku yi zunubin ba to wannan fitinar ko kuma wannan sakamako na zunubin nan zai shafe ku واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة samu Allah zalunci duk abin da Allah ya ce kada a yi idan mutum ya yi ya yi zalunci domin ya zalunci kansa bai wa kansa adalci ba ya cuci kansa ba mamaki a sanadiyar wannan zunubin Allah ta'ala ya masa azaba kaga idan mutum ya je ya aikata zunubi a sanadiyar zunubin nan aka yi wa aka yi masa azaba kaga ya zalunci kansa to sha sa Allah ta'ala yake cewa allazina zalamu wadanda suka yi zalunci kuma fitina aka yi idlakin zama ana nufin jarraba amma anan dai zunubi ko azaba ake nufi la tusibanna nun tawqid as-saqila malamin suka ce an kawo ta gurin babu rantsuwa babu talab babu umarni babu sharadi suka ce wannan ya sabawa ka'idar da aka sani ta larabawa a larabci to shi yasa suka yi tadbiri iri iri kama shek muhammadu aminu shankiti yana ganin cewa ko da babu rantsuwa a nan ko babu tsalaf umarni ko babu sharadi tun da wannan ya zo a cikin alkur'ani qur'ani ma zaman qur'ani zaman kansa yi sai da aka fa hujja da alkur'ani ba dai a juya qur'ani ya dace larabci ba saboda haka wannan nau'in na ijazi na qur'ani alayi halbi wannan nunin kan da Allah ya kawo akwai manufa ana so a nuna mana tabbaci ana so a ƙarfafa mana cewa lalle fa a guji fitina a guji a ji tsoron fitinar da idan ta zo a ji tsoron azabar da idan ta zo ko kuma a ji tsoron zunubin da zai jawo azaba kada ka ce ni ban yi laifi ba alhali wasu suna yi ba ku kyale ba ku hana su ba idan azaba za ta zo to ku ji tsoron irin wannan azaba tauqidi ne Allah ta'ala yake la tasibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan sifa ce ta fitina jumla waqi'a fi mahalli a na'am wace irin fitina fitinar da idan ta zo azabar da idan ta zo ba kawai za ta takaita bane akan waɗanda suka yi zalunci hatta wanda ba su yi zaluncin ba abin zai shafe su khasa kuma hal a halin da take ba wai za ta takaita ne akan waɗanda suka yi zalunci ba a'a za ta wuce ta shafi hatta waɗanda ba su yi zaluncin ba ibn abbas allah ƙara masa yadda yake cewa allah ta'ala a wannan ayar ya umarci mu'minai kada su kyale masu barna suna barna a cikinsu ba su yi musu wa'azi ba to idan sun yi haka fa ya ummuhumullahu bi azab Allah ta'ala zai gane su da azaba wannan shine abin da Allah ta'ala yake nuna wannan yake yake nufi a wannan ayar wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da ba ba kawai za ta shafi waɗanda suke zaluncin ba ma'ana ko masu yin zalunci suna zalunci suna sabon Allah suna shirka suna kafirci kuna ji kuna gani akwai damar yi musu wa'azi akwai damar a hana su ko kyale su suka ci gaba da yin wannan sabon Allah idan Allah ya saukar da azaba ku ba za ku tsira ba an fahimta to wannan wato yana nuna mana muhimmancin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ai umurni da aikata aikin alheri sannan kuma idan ana sabon Allah abin da ke ba daidai ba a hana gurgurdan hali a hadisin Nu'man ibn Bashir wanda imam bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa misalin wanda yake tsaye akan iyakar Allah yana kiyaye dokokin Allah da misali wanda ya fada cikin iyakar Allah ya auka cikin wata sabon Allah yana zunubi yake misali mutane ne za su hau jirgin sama jirgin akwai sama akwai ƙasa to kowa yana son sama sai aka tabari a zo a yi kuri'a da aka yi kuri'a wasu suka samu sama saura kuma suka zauna a ƙasa a ƙasa to ana tafiya cikin ruwa cikin teku na ƙasan idan suka bukaci ruwa sai su yi wa na saman magana su debo ruwa su ba su ana haka sai na kasan suka ce duk sanda muka nemi ruwa sai mun bi ta sama ta sama da mu sai mun yi musu magana ai muna takura musu yanzu abin da ya kamata ya kawai abu mafi sauki shine mu huda jirgin ruwan tunda mun fi kusa da ruwa da su su can sama suke mun mun fi kusa da ruwan saboda haka bari mu huda jirgin ruwa mu dibi ruwa mu sha kayan mu na saman idan suka ji wannan suna wannan shawara yace idan suka kyale su suka huda jirgin ruwan nan karshe me zai faru gabaɗaya za su halaka amma dai idan suka yi musu wa'azi suka ce a'a nan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne suka hana su gaba ɗaya ne za su tsira to shi wannan shine misalin idan an ga ana sabon Allah a gari akwai gidajen jiya ana sabon Allah ana caca ana abubuwa ku salihai ne ahlu sunna ne waliyan Allah ne kuna ji kuna ganin la haula wala quwata illa billah ku kauda ku kauda kai ku kyale su suna tai ba ku musu wa'azi ba ku hana su to idan Allah ya yi fushi da ku idan Allah ya yi fushi ya saukar da azaba ku ma ba za ku tsira ba wannan shi abin da wannan hadisin yake nuna ba hadisai da yawa sun zo suna fassara wannan aya wadda ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan ma yana ciki Kaisu ibn Hazim ya rawaito daga Sayyidina Abu Bakar kamar yadda ya zo a cikin Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah Sayyidina Abu Bakar ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ya ku wadanda suka imani ku lizinci kawunan ku kula da kawunan la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum wanda ya saki hanyar Allah ya kama hanyar bata ba zai cutar da ku ba idan ku kun shiryu ma'ana ko idan ba ku masa wa'azi ba za ku iya ku zauna lafiya to zai karanta wannan aya ita kada mutane su dauka haka ake yi sai ya ce wa in sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima mutane idan sun ga wani azzalimi yana shiga hakkin jama'a ko zalunci na saban Allah falam ya akudu ala yadai ba su kama hannun shi sun hana shi sun yi masa wa'azi ba aw shaka nan kurkusa an ya ummahumullahu bi iqabi minhu Allah idan ya saukar da azaba gaba ɗayan su azabar za ta shaka to wani ayar ba ta nuna cewa tunda kai ka shiru tunda kai baka shan giya kowa ya sha tunda kai baka zina kowa ya yi zina ba ruwanka to wannan ba haka aya take nufi ba a'a kada ka sha an akwai dama ka hana wanda zai sha kada ka yi zina in akwai dama ka hana wanda yana zina wannan shine abin da ake so a hadisin jarir wanda imam ibn majah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi babu wasu mutane wata al'umma ko wata jama'a da ana sabon Allah a cikin su wa ma'azzu minhum wa amna kuma suna da damar da za su hana kuma ba su yi ba la yuwayyirun ba sa hanawa illa ammahumullahu bi iqab idan Allah ya saukar da azaba to babu wanda zai tsira saboda haka in ana sabon Allah a gari babu hanyar tsira sai idan an hana wanda ba sa yi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya faɗi matakan da za a hana sabon Allah mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم من بالأمور duk wanda ya ga a cikin munkarin abin ƙi wanda abin da Allah ya hana mataki na farko da an fi so shi ne fal yughayyirhu bi yadi in kana da iko kana shugaba na ƙasa ko na jiha ko shugaba na unguwa ko mutum da kana da iko a kansa kannanka ne yaranka ne matanka ne kana da iko a kansu to ka hana su da ikon da Allah ya ba su fa illam yastati baka da iko a kansu fa bi lisani to kai musu nasiha addinun nasiha ka fada musu wannan Allah ya hana wannan haramun ne wannan zai jawo fushin Allah to haka ma bai yi ba kida kai jahili ne kida baka da damar wa'azi kida idan kai kai wa'azin za a cutar da kai ba dama fa bi qalbihi kake da a cikin zuciyarka wannan shi ne mataki mafi rauni na imani baka hana da harshen da ikonka ba wanda sarakuna da shugabanni suna da iko su hana sabon Allah subhanahu wataala a gari sannan birtani malamai suna da wannan dama su karanta alkur'ani su fassara su hana su yi wa'azi suna da wannan dama to duk wannan idan ba a yi ba to Allah ta'ala idan ya tashi ya saukar da azaba babu wanda zai tsira to wanda suka yi zunubi an san su suka yi laifin to ku da ba ku yi laifin ba idan azaba ta zo kuma za ta shafa dan me malamai suka ce shi wanda ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi ƙarya ko ya yi cuta ya yi zalunci an sani to kai da baka sha giyan ba baka yi zinan ba to kai ma akwai laifin da kai laifinka shine man ra'a minkum munkaran falyughayyiru an baka umarni ka hana wannan abu baka hana ba shi ya je ya aikata abin da aka hana shi kai kuma baka aikata abin da aka saka ba a wannan fuskar kuma ko zama to me masu laifi kada wani ya ce wa la tazir wazira wizra ukra ga masu shan giya an sani wanda suka yi ƙarya an sani amma dan me Allah zai azabtar da waɗanda ba su sha giyan ba a'a su ma akwai laifin da suka yi da Allah ya ce su hana ba su hana ba Allah ya ce yi wa'azi ba su yi wa'azi ba wani in ce hanyar zama lafiya to amma abin da ke faruwa a yau saboda jahilci ko saboda ta'asirantuwa da tsarin turawa abin da bature shi ya kawo shi ne freedom of expression kai kana a matsayinka na dan adam idan ka kai shekara goma sha takwas kana da incin kai duk abin da ka ga dama saboda haka a gurin bature a tsarin bature yaro ɗan shekara ashirin da biyar da yarinya yar shekara ashirin tun da balagaggu ne za su tsaya a unguwa a kan titi su yi duk abin da sun ga dama yancin su ne babu laifi idan ka zo kace musu wannan haramu ne ka shiga haƙƙinsu ka cuce su ka cuce su tun da ai da yadda su ita ta yadda ya hira da ita shi ya yadda ya hira da ita saboda haka kai mai naka a ciki wannan personal issue ne personal life kai ne kai zalunci kaga wannan hanyar ta halaka idan su kafirai sun yi suna ta yin wannan a kasashensu ana zina ma akan titi ana yawo tsirara akan titi gidajen jiya ko ina amma Allah ta'ala yana saurara musu su sun kafircewa Allah gaba daya amma ku mu'minai ne kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah idan kuka yi koyi da su kuka ba halin nasu to Allah sai ya dandana muku azaba kuma azaba da Allah ta'ala yake fada uquba da manzon Allah yake ambatawa ba lalle bane ya zama to sai an so an saukar muku wuta ko an an an wani hayaki zo muku ko an kawo muku iska ta rusa muku gida ta rusa muku gidajen ku ba lalle bane uqubar Allah tana da yawa cututtuka yana daga cikin uqubar Allah cuta a rasa magani yanzu wannan corona ake cewa aka ce aka rasa magani duk ta tara hankalin duniya gaba ɗaya waye su ne saboda irin sabon Allah da ake yi na Allah ya kawo ne sanda kuma Allah ya jarrabe ku da fitina idan sabon Allah ya yawa a gari ba masu hanawa to sai Allah ya jarrabe ku da fitina da rashin zama lafiya yanzu wannan fitinan boko haram da ake fama da ita me zai hana ya zama to sabon Allah ne ana luwali a fili a sarari an san masu luwada a gari an san da su amma ba ma wanda yake kyamar su ana mu'amala da su ana haba-haba da su ana ganin su mutanen kirki ne kidan masu matsayi ne a cikin al'umma ba wanda yake kyamar su to kaga marar amin wannan abin da manzo Allah yake faɗa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa amna la yughayyirun illa amahum Allah bi ihsan ba mahanawa ba ba makiyamar su ba haba haba ake to don me Allah ya kyare mu Allah bai saka mana azaba ukuba ba yana da cikin ukubar Allah a talauci rayuwar ta zama da kunci irin rayuwar da muke ciki yanzu malam wannan rayuwar malam wannan kuncin da ake ciki wannan kuncin da ake ciki amma sabon Allah da ake yi a gari kamar wanda suna yi wanda ba sa yi nawa suka ki nawa suka kyamaci abin a cikin zukatansu nawa suka yi yunkurin hana wannan sabon Allah da ake yi a unguwarka kana ga ana sabon Allah matasa yara manya suna zaune a majalisa suna ji suna gani ba wanda zai musu magana a ce yaran zamani ne zamani ba ya da ya'a a ce yaran zamani ba wanda zai musu magana ana sabon Allah a gaban su manya ko za a ce fitina ba ta wucewa ta yaya fitina za ta wuce ba mu iya sharadin Allah ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa masu zalunci suna nan suna yi sabon Allah suna nan suna yi ku da ba ku ayi ba ku hana su ba ƴaƴanka suna sabon Allah a gidanka ka gina katin gida ba wani sabon Allah da yaranka ba sa yi a gidanka amma kana ji kana gani tun da kana da dukiya kana da kaza tun da kana da matsayi kana gani ka gama samun duniya kana gani lahiran ma za ka samu tun da Allah ya baka duniya tun da Allah ya baka duniya kana gani lahiran ma za ka samu ai duniya ko kafiri Allah ta'ala yana ba su duniya wanda zai nuna cewa kafin din aljanna ne samun duniya daban samun lahira daban to su sabo iri iri cuta iri iri saboda haka in ana so zama lafiya ko fita daga cikin kangi da muke ciki to masu sabon Allah su daina wanda ba sa yi kuma su yi musu wa'azi wanda zai hana da ƙarfin mulki ya hana wanda zai iya wa'azi ya wa'azi alal akalla idan baka iya hana da karfin iko ba ko baka iya kai wa'azi ba alal akalla ka kiyamaci abin a cikin zuciyarka amma duk wannan ba a yi ba ukun ba samu ba to an halaka to Allah tsare Allah kiyaye munasabar wannan aya da aya ta gabata ya ayu alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun ayat ta gabata Allah yana kiran mu'minai su amsa kiran Allah su amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ayar wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ta'ala yake fada wa mu'minai kada fa ku dauka cewa idan ku kun amsa kiran Allah da manzon Allah shikenan kun tsira a'a da wannan ba za ku tsira ba sai idan kun amsa kiran Allah kun amsa kiran manzon Allah kuma ƙari akan wannan idan wasu ba su amsa kiran Allah da manzan Allah ba ku sa su su amsa kiran manzan Allah da kiran Allah sannan ne za ku tsira ka ce ni kan alhamdulillah ni ba na shan giya yara na ba sa shan giya digina na kullum karatun alkur'ani da zikiri da ambaci amma makotanka samun Allah suke baka tsira ba sai idan ka yi iya iyawarka kaga cewa ka hana kuma sai abin da suke yi ta hanyar da ta dace ta hanyar tsawatawa ta hanyar tsoratarwa ta hanyar kudaitarwa ta hanyar hikima gurgurar abin da Allah ya sauka maka to shine abin da Allah ta'ala yake fada wa mu'mina cikin wannan aya don ku amsa kiran Allah don ku amsa kiran manzon Allah kuka zauna ba ku tsira ba sai idan wasu ma idan ba su amsa kiran manzon Allah ba da kiran Allah ba sai kun dawo da su kan hanyar Allah to wannan aiki ne babba ƴan musulmi to da yawa yau mutane suna cewa kana sai ina ruwanka da shi ina ruwanka da shi ne sabon Allah ba ba shi tsakaninsa da Allah ba a a tsakaninsa da Allah ne amma tun da na gani na sani idan ban hana ba ni ma na yi laifin haka Allah ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ruwanka ne kai ina ruwanka ne kai kowa kabarinsa daban eh kowa kabarinsa daban idan ba na tsaye da hujja a kansa in ba ka ba Allah sai ya tambaye to Allah samu dace to wannan yana cewa ba da za a yi a samu addini ya tafi daidai sai idan an samu al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma ya kamata masu salahi masu hankali su sani in ana sabon Allah ba ku hanawa to wata ran ku da kuke aikin kirkin ma abin sai ya zo ya gagare ku da in ku misali mai shan giya ɗaya ne ya zo yana yi yana nuna wa mutane ko mazinaci ɗaya ne idan ku kyale shi yana yi ana karuwa ana karuwa wata nan sai su zama mutumin biyar shida suna karuwa har su yawa su rinjaye ku ya zama to bautan Allah da kuke so kuma ba za ku so dama dama ku yi ba su hana ku bautan Allah saboda haka dan kuma ku samu bautan Allah ma tun farko bai ku hana su kada su yi karfi in akwai matasa lalatatu a unguwa kace yara nan suna da kirkini ba ruwa dan kowa kowa ba mamaki wata ran su yi tasiri akan yaran amma tun kafin su yi karfin ka hana su ba yara ka su tsira saboda ta duk abin da Allah ta'ala ya faɗa wato shi ne hanyar tsira kuma shi ne hanyar zama lafiya to Allah samu dace aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wadhkuru idh antum qalilun wadhkuru ku tuna idh antum qalilun lokacin da ku ɗan kalilan mustad'afuna fil ard masu rauni a ban ƙasa takhafuna an yatakhattafakum an-nas kuna tsoron mutane su fauce ku fa awakum sai ya tattara ku wa ayyadakum bi nasrihi sai ya karfafa ku da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibati ya kuma arzuta ku da tsarkakan abubuwa ko dadadan abubuwa la'allakum tashkuruna domin ku gode wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala a wannan ayar yana umarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuke aya ta gaba mun fassara wa alimu anna shidu iqab ba ku ku fada mun ba ba kuma tambihi mu mu koma ba wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba wa alamu ku sani Allah ya kawo wannan domin nuna muhimmancin abin da zai biyo baya bayan Allah ta'ala ba da umarnin ce a kiyayi fitinar da idan ta zo azabar da idan ta zo ba wai za ta takaita ne akan waɗanda suke zalunci kawai ba suke sabon Allah kawai ba to sai Allah ke cewa wa alamu ku sani fa anna Allah lalle Allah shadidu iqab mai tsananin uquba masu sabon Allah su sani idan Allah ya tashi kama su hukumar Allah tana da zafi tana da tsanani ba za su iya su kubuta ba sai sun yi nadama ta yi Allah ya musu hukuma nan duniya da gobe kiyama ta yi Allah ya musu hukuma nan duniya ta yi Allah ya jinkita zo gobe kiyama haka nan kuma masu salahi waɗanda kuka kiko musu wa'azin ku sani ba idan Allah ya saukar da azaba Allah azabarsa tana da tsanani hukumar Allah ba wanda zai iya da ita kamar da muka bayani kubar Allah ba lalle bane sai an so muku ruwan azaba daga sama talauci za ya jarabe ku da talauci da rashin lafiya da fitintunu da rashin zama lafiya matsaloli iri iri duk wani nau'i na uku ba Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce Allah ya kira wato uquba da al-iqab suka ce li'annahu ya'ti aqiba dhanbi min ajli saboda uquba tana zuwa ne bayan laifi to shi yasa aka ce masa iqab a gurin wasu malamai sai aya ta gaba wanda mun fara karanta ta wazkuru kutuna ta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai idza antum qalilun lokacin da kuke qalilan wajen adabi a Makka ba ku da yawa in tsirari zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa dadda yake musulunta kadan kadan kadan ake musulunta ba su da yawa to bai tun wannan kuma bayan ba su da yawa mustada'afuna al-mustada'afun jam'u mustada'af mustada'af shine man yarahu ghayruhu da'ifan wa yu'amiluhu mu'amalat al-qawiy lid-da'if ba wai mai rauni kawai ba al-mustada'afun ma'ana kun zamanto waɗanda ake ganin raunin ku wani sai ta yi ka zama kana da rauni amma wani ka ba lalle bane ya fahimci kana da rauni ba wani sa'ilin kana da rauni abokin gabanka ya san kana da rauni amma ba lalle ba ne ya yi maka mu'amala ta mai ƙarfi da mai rauni ta yi kyale ka ya san kana da rauni ta yi kyale ka ba zai maka magana ba ba ya cutar da kai al-musaddafa nan shine makiya sun san kuna da rauni kuma suna yi muku mu'amala su masu ƙarfi kuma su rauni ma'ana ana gallaza musu azaba adadi ba su da yawa sannan kuma ana musu mu'amala ta masu rauni Allah ta'ala yake cewa takhafuna an yatakhattafakum an-nas kuna tsoron mutane su fauce ku atakhattab an-nas anan ma na kafiran makka idan antum qalilun mustadafuna fil ardi ma'ana a garin makka ake ne yatakhattafakum an-nas kafirai za su fauce ku at-takhattab shine daga al-khatf aka dauko al-akhdh bi sur'a kama abu da sauri shine al-khatf ma'ana za su gama da ku cikin sauri kuna tsoron kar su far muku lokaci guda su kashe ku na farko ba ku da yawa wanda ba su da yawa gama da su ba abu ne mai wahala ba bayan baikin ba su da yawa suna da rauni ga ba ku da yawa ga kuna da rauni saboda haka idan za su gama da ku cikin me lokaci kankani za su gama da ku to kuna jin wannan tsoron karfa kafirai su kama musu gama da mu cikin lokaci kankani cikin sauri su samu galaba a kanmu kuna jin wannan tsoro kuna cikin fargaba da tashi hankali a makka ba ku da yawa kuna cikin rauni to Allah ta'ala wato fa'awakum sai Allah madaukakin sarki ya tattara ku ya ba ku dama ya ba ku umarni ko hijira ko je wasu suka je Habasha aka samu mafaka aka samu zaman lafiya karshe Allah ta'ala ya umarci manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su yi hijira su je Madina aka je Madina aka samu tsira aka wato kauracewa zalunci da azaba a na kafirai babu shakka a makka farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sun ga azaba iri iri an musu duka shi kansa manzon Allah an masa duka ba tsira ba sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman duk wannan an kama su an musu duka ibnu Mas'ud Abu Dharr al-Ghifari daga wajen makka yazo ya musulunta shi ma bai tsira ba sai da aka dake shi haka nan Bilal kwana uku ko hudu suka wuce mun ba da labarinsa irin yadda mai gidansa yake kwantar da shi akan duwatsu irin zafin garin makka ana gane masa azaba haka nan wato ammar bin yasir babansa yasir da dan uwansa da mahaifiyarsa kashe su aka aka gane musu azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wucewa yana gani ana gane musu azaba shi ba yasir baban ammar da uwarsa sumayya ana gana musu azaba akan su bar addinin musulunci su kuma suka ce ba su bar addinin musulunci ba manzo Allah yana wucewa yana ce da su abshiru ala ammar abshiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna albishirunku ya kai yasir da iyalan da mutanen gidansa ina muku albishir da gidan aljanna ku yi hakuri shi ammar aka tilasta masa aka gana masa azaba aka gana masa azaba sai da ya faɗi kalmomi na kafirci al-qasan Allah ta'ala ya saukar da aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yanzu ya mutsan imani na an tilasta ni na faɗi kalamu na kafirci shin yanzu anya ban bar addinin musulunci ba Allah ya saukar da aya tunda tilasta shi aka yi yana nan addinin sa wannan bai taba masa imanin sa ba to ba irin nau'i na azabar da azuna musu nuna musu ba to shi yasa Allah ta'ala ke cewa wadhkuru id antum qalil in qalilan ba ku da yawa mustada'afun ana ga raunin ku takhafuna an yatakhattabakum an-nas kuna ba jin tsoron cewa lokaci kankani cikin sauki da sauri za a gama da ku gaba daya amma Allah ta'ala bai bar kafiran makka sun gama da ku ba duk da irin azabu da aka nuna muku amma Allah ta'ala ya kare abu yayi zafi khabbab ibn al-arad yake cewa azaba ta yi azaba shine wata ran muka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana kwance wato yana kishingide a farfajiyar Ka'aba muka ce ya rasulullah azaba fa ta kai inda ta kai ya ya rasulullah me zai hana ka roki Allah Allah ya taimaka mana ka roka mana Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku yi hakuri al'ummu da suka gabata akwai mutumin da yake akan imaninsa za a zo da shi za a tona rami za a sa shi a ciki za a zo da zarto za a ja a tsakiyar kansa ana ja ana ja har a raba kansa zuwa kashi biyu ita wannan ba zai hana ya bar ajininsa saboda haka kuma ku haƙuri lokaci zai zo Allah zai ba da nasara addinin musulunci zai ɗaukaka mutum ya tashi daga hajaramul har ya je sana'a baya fargabar komai baya jin tsoron komai sai sai dai ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma haka ya tabbata wani a makakin ana cikin azaba tsanani suna ai kalilan amma manzon Allah ya bada wannan labari abinda manzon Allah ya fara ya zo ya tabbata to shi anan Allah ta'ala bayan an zo an yakin Badr an zo Madina an yaki Badr an samu nasara Allah ta'ala yake tana musu wannan wadhkuru kutuna إذ أنتم قليل لوكت نكوكي أن قليلا مستضعفون في الأرض أنا لولا ناكو أبن قسى أمكة تخافون أن يتخطبكم الناس كنا أورم متاني سفوشيكو سقم دكو تكين لوكا سكن كني أما الله يكاريكو بس إيا سنقم دكو أقرم مكة با الله تعالى فآواكو يا تتراكو أمدينة متانا مدينة سكن مسلمتا سكا والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليه ولن تبودوا الإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه to suka zo madina mutanen madina suka karbe su suka ba su gurin zama har mutum zai zo ya raba dukiyarsa gida biyu ya ce ka dauki abin da kake so har an samu daga cikin yan madina mutumin da ya zo ya ce wa abdurrahman ibn auf ya ce ga mata na guda biyu ka duba duk wadda ta yi maka in sake ta idan ta yi idda ka aure ta ka duk wannan Allah ta'ala ta fa'awa ku can ana korin su ana kashe su ana gana musu azaba nan kuma an zo an ba su gurin zama an ba su gona an nuna musu kasuwanci duk daga Allah subhanahu wata'ala fa'awakum ya tattara ku ya ba ku gurin zama ya ba ku kariya wa ayyadakum bi nasrihi sannan Allah ta'ala wato ya karfafe ku da taimakonsa annasr shine taimakon wanda aka zalunta an zalunce su a makka an koro su sun bar garin su sun bar dukiyoyinsu suka zo madina yan madina suka taimake su cikin wannan aka je aka yakin badr yan kalilin har wala yau mutum gari uku da goma sha uku sha tara kafaran maka wajen mutum dubu amma Allah ta'ala ya taimake su ya saukar da mala'ika ya jefa musu bacci suka samu aminci ya jefa tsoro cikin zukatan kafirai Allah ya ba su nasara akan kafiran makka duk wannan Allah ta'ala yana nuna musu yana kira musu su tuna da ni'imar Allah subhanahu wataala kuma ƙari akan wannan wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya arzuta ku da tsarkakan abubuwa malamai suka ce ganima da Allah ta'ala ya ba su aikin badar wani halal ne gare su su ci sannan kuma da sauran arziki da da abubuwa da Allah ya ba su duk abin da yake halal Allah ya halatta musu Allah ya arzuta su da wannan Allah ta'ala yake cewa duk wani Allah ya yi muku la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah subhanahu wata'ala to ashe wannan yana nuna cewa idan Allah ta'ala ya yi wa bawa ni'ima abin da ake so shine ya gode wa Allah godiyar ita ce za ta sa ni'imar ta tabbata la in shakartum la azidannakum idan suka kangare suka kafircewa suka butulcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala ba mamaki Allah subhanahu ta'ala zai canja musu wannan ni'imar da kuma wani ibtila'in daban to shi yasa Allah ta'ala ya la'allakum tashkurun idan kuna so wannan ni'imar da Allah ta'ala ya muku ya tattara ku ya ba ku gurin zama ya ba ku sa'a ya ba ku nasara akan abokan gaban ku kuma ya arzuta ku da ni'imomi da abubuwa tsarkaka daban-daban idan kuna so wannan abun ya dawwama ya ci gaba ku gode wa Allah subhanahu ta'ala idan ba ku gode wa Allah ba ba mamaki waɗannan abuwa duk za su canja su zama wani abu daban to Allah samu dace to ana tunatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da wannan domin su aka gana musu azaba a garin Makka amma mu kuma a yau wannan sai zama to darasi a gare mu an gane munasabar wannan aya واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض دفن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول wato kamar Allah ta'ala yake son nuna musu duk da irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku dan me ba za ku amsa kiran Allah da kiran manzo ba tunda Allah ya muku wadannan ni'imomi duk sanda Allah ya kira ku yi sauri ku amsa kiransa duk sanda manzo Allah ya kira ku yi sauri ku amsa kiransa ashe wannan yana nuna cewa wanda yana cikin ni'ima shi ya kamata ya zamanto ya fi kowa bin Allah da bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a gari akwai wanda babu abin da zai sa bakinsa abin da zai sa a bakinsa nan yau muna azumin nan yanzu wani ya tashi ya wuni da azuminsa yanzu karfe biyar da wani abu kila nan da minti ashirin ko talatin ko arba'in za a bude baki amma yana nan yana zaune yana tunanin ta yaya shi da iyalansa za su bude baki ko babu akwai su amma kuma a wannan lokacin kuma tsora minti talatin ko minti arba'in za a bude baki wani in ka gidansa irin abun bude baki da ake shiryawa ba ma shi kadai ba ma'aikata ne mata masu girki guda biyu ko uku an soya wannan an dafa wannan an gyara wannan ma'aikata wajen guda uku wai suna shirya abun bude baki shi wancan abun da zai sa baki shi babu tunani ma yake ina zai je ya samu shi wannan kuma wanda suke shiryawa masu kai wajen mutum uku ko hudu aji an kawo ana kiran sallah an kawo kayan nau'i na abinci iri-iri na canje-canje da lashe-lashe wajen guda goma ko sha idan mutum zai zo na sai ya rasa ya rasa da wanne zai fara a bude wannan a rufe a bude wannan a rufe da wanne zai fara shi wannan yana yana ganin da wanne zai fara yana tunani shi wancan ma me zai samu isa bakinsa yana tunani to a cikin su biyu din nan shi wannan wanda aka hore masa wannan kamata yi idan aka ce Allah ya ya zama shine farko wanda me zai amsa wannan kira idan aka ce manzon Allah yake ya zama shine farkon wanda ne sai amsa wannan kira domin abin da ya kamata ya tuna kai da Allah ya hore maka kayan bude baki wajen guda goma nan ba dan ilimin ka bane ba dan dabarar ka bane ba dan karfin ka ba shi kuma wancan din ba dan jahilcin shi ba ba dan raunin jikin shi ba jarrabawa shi Allah jarrabe shi kai ma jarraba shi Allah jarrabe ka to kai ya kamata ka zama mutum mai bin Allah amma duk da abin da Allah ya yi maka a kira sallah kana ji baka zuwa sallah ka zauna a gidanka katin falo sannan ga satellite kana kallon fina-finai iri-iri tashoshin turawa iri-iri kana girgiza kai ana turanci an kira sallah baka je ba an yi wa'azi kana wajen canja tasha ma sai yi karo da wani malami yana wa'azi ta da Allah wannan masu ba tsananta mutanen nan sai tsallake wuce masu takurawa mutane wannan bai gode wa Allah ba wannan ni'imar sai Allah ya tambaye shi akan wannan to shine Allah ta'ala yake wala sahabban manzon Allah wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa awakum wa azidakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun ku gode wa Allah kuma babban godiya ga Allah shine amsa kiran Allah amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to darasi da mu koya kenan to darasi ne babba daga dukkan mu musamman masu hali kuma mutum ya tuna da ni'imar Allah in Allah ya ga dama arzikinka ya kai daga ƙasa in zai kai sama cikin minti ɗaya kasa da minti ɗaya Allah zai sa ya zamanto baka da kobo kun fa yakun shi da yake talaka in Allah ya ga dama kafin ka ce kobo Allah ya kawo dalili ya wadata shi an baka jarrabawa ce don ku gode wa Allah idan ba ku gode ba ka faji jarrabawa shi da ba bashi ba jarrabawa ce dan yayi hakuri ba dan Allah ya kishi ba da yawa suna tambaya cikin zuciyarsu duk yamulen da nake yi duk istighfari da nake yi amma duk da haka abin da zan ci ma babu kaga kamar yana sai ya ji kuma Allah ya kishi ne ba haka bane dan wata hikima Allah ya kyale ka Allah yana tausaya maka fiye da yadda uwarka take tausaya maka haka manzon Allah ya ce fiye da yadda mahaifiyarka take tausaya maka don wata hikima Allah ya kyale ka ya kyale ka cikin talauci sai kai hakuri in kai hakuri sai Allah ya baka lada aka wani ba aikin banza bane to Allah ya samu dace abinda muka bare zama da Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka bare zama da kuskure Allah ya ji mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke da sharri ya Allah muna rukuma da kashi kasa kanin mu da su ya Allah ka ba mu zama lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatun alkhairi Allah ka ba su ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammad